بالملك من الجكوبة له غرورا باب رؤيا السيد الراجع ومن الزاغم أي أدري قبول عليه وعليه فالزاغ أساس الباب هو الجكوبة yin da aka yi mala ya ba da yau kuma za mu yi tafiya ce wanda ya faru da ala na da ba kuma na kuma za mu yi waɗannan bayan Allah da ake yawan yin da dadi ko ake yawan dangana su da bidiya wato ma'ana wato ma'ana tafiyar kuba ne za mu yi zuwa yin kuba da kuma yin kuba da ma'ana suka da ya mutu da kuma da ya mutu da ala da sauran karaba kuma da ya saba kawo mana za mu ga abubuwa ne da yawa da suka fara sosai ba saboda muna samun riba da yawa da fatan Allah da ba mu ikon kiyaye a cikin imani da zai gaya mana kuma ni aiki da abin da ya fara mana al'amma da ya ma'amuru sallallahu alaihi wa sallam saboda haka saurara a ji sako daga bakin wannan yuri na zai yi karfa da abubuwan da yawon ke su za su amfana da mu yayin madarama fatan Allah ya yi da kuma lafiya da bai Allah ya kama da lafiya kuma Allah ya yi da kama da yawan zuwa wannan gari namu sai da aka hasara da yawa उधर ये गलत ही लोगों को कोई मालूम नहीं लोगों को बच्चा माला लगा पड़े कि कितना चीज ये कोई बहुत सारा हो कोई कहा ये ये मालूम बात ना रहे Thank you. وعلى آله وصحبه mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci wannan gari namu a garin fitattu wanda abin da ya sa na ce garin namu ne a nan muka yi gardanta a nan muka haɗa shi ƙur'ani muka yi tafi ɗaya biyu zuwa uku har muka rubuta ƙur'ani saboda haka da ana magana fitattun ba wai mun zo a matsayin baki ba ne mun zo ne a matsayin ɗan gari saboda haka wannan zariya kuma kamar da na sai ta yake wasu zawo da ce muna zuwa a kai a kai waɗanda cikin da suka shiga tsakani a nan ne abin ya ɗan yi kuma abin da wani ya yi ke kawai a nan gaban gani musamman da'awa ce da karantarwa gaba ɗaya a wannan tsakani aka samu fasawa suka yanke والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sai dusa ya yi bututuwa da dama cewa ana so a yi magana a kan kowanne kuma abu ne wanda yake mai zaman kansa amma babban abin da zan fara a kan kuɗi shi ne ina tunatar da kaina da matasan da suke kewaye da ni a wannan waje kalubale wanda mukan iya iskin basinsa karkashin kalma da mawar shiga jani ya faɗa wannan kalma ita ce take nuna cewa tsarika ta tijaniya tsarika ce ta ilimi tsarika ce ta ishihari yake cewa za a sa kuma an bishai fazilu da bizar shafi in wafaqa faqaduhu wa illa faqra cewa duk wani abin da aka ce ya zo daga gona a gona aka samu wani abin ku auna shi da mizani sikeli na shari'a in ya yi daidai ku riƙe da gaske ne daga waje na yake in kuwa bai yi daidai ba watsar ba ni na faɗi abin ba ba ni na aikata wani abu ba domin maulan shirin tijani cinsa da shansa da tsayuwarsa da zamansa da harakatinsa da sakanatinsa ƙur'ani domin shi kofi ne wato kofi ne na ma'aiki a yi shi ko ma'aiki a yi salatu wa salam aisha ce siddiqiya wacce ta fi kowa saninsa take cewa kana kulu kulu qur'an shi ma'aiki a yi salatu wa salam kulu kishi qur'ani ne su daga bakara hannasi wacce ce kulu kinsa tabi'arsa wata aya ce cikin ayoyin Qur'an ko wata sura ce cikin surorin Qur'an da wani harafi ne cikin harkar Qur'an ya cewa ta yi kana kulkulu Qur'an Qur'ani ne su cikin ɗinsa daga bakara har nasi kulkin ma'aiki a yau salatu wasalam ma'ana idan baka taɓa ganin ma'aiki a yau salatu wasalam ba baka zura wa Qur'ani ido daga bakararsa harafi harafi kalima kalima tura tura ka je har na ka ga ma'aiki a to tun da kuwa ma'aikin haka ne wurin shek muhammad bin yana cewa wa ma huwa illa tarfani muhammad shi ne wurin sha'a sudani ya ce ba komai bane a hasken ma'aiki alaihi salatu wassalam ne wanda wannan hasken daga nan ne aka samu hadarar kowanne annabi hadarar kowanne ma'aiki da aka yi katalaji wannan haske da gashi aka ɓoye wannan hasken saboda tausayawa al'umman da za su zo ƙarshen zamani saboda tausayawa al'umman da za su zo ƙarshen zamani domin idan ba a koye wannan haske a wajen Allah an fito da hasken a jikin gangan jikin ruhaniyar tsoron shiga da tijani ba to zamanin na ƙarshe gaba ɗaya za su halaka su zama su ɗan wuta shi ne wa babu illa sarku nuni muhammadin shi ne to shi tsoron shiga da tijani tun da haske ne daga cikin hasken ma'aiki a yin salatu wassalam to shi ne ya zama kushi na ma'aiki a yin salatu wassalam da ya zama kushi na ma'aiki a yin salatu wassalam shi ma ta hanyar wurasa ta hanyar wannan nufa ɗin sai ya zama to in kana so ka gan shi to sai ka ga Qur'ani radiyallahu ta'ala domin haka ne yace duk wani abu aka ce ni na aikata aka ce ni na faɗe shi ba a ga abin a cikin ƙur'ani ba ba a ga abin a sunna ba bai dace da shari'a ba a yi watsi da wannan abu ba ni na aikata ba ba ni na faɗe shi ba yau a nan abin da nake so na yi bayani a nan shi ne ba wai girman wannan haske da tushensa sannan kuma a ina aka ɓoye wannan haske ta yaya wannan hasken da aka ɓoye shi ya isa ruhaniyar bulon shiga masu jami wanda wani mutum ne daban mai zaman kafa abinda nake so mai tsokaci a kai a nan shi ne da ya ce fazinuhu bi mizani shar'i din fazinuhu bi mizani shar'i a nan wannan riwaya ba riwaya ba ce da take fuskantar ɗaiɗaikun tijaniyawa riwaya ce da take fuskantar tijaniyawa gabaya saboda ya zo da wayin jam'ai fazinuhu ku tijaniyawa ku auna shi wannan abu ɗin binizani shar'i ma'ana kowanne ɗaya daga cikin wanda da nan muka yi zikirin juma'a tare da tare da su inda za a kawo wani batu cewa abu gobe shiga masu jami yake to zai iya auna wannan da sike sike da shiga zai iya auna a gane abun su ne a gane ba da abun su ne kowane daya daga shi sannan auna duk wani abu da sike ne na shari'a ba karamin aiki ba ne ba karamin shiga saboda idan aka ce shari'a wani abu ne wanda gabanin fahimtarsa ana bukatar ilmuka daban-daban kama da haddace Qur'ani domin sai ka haddace Qur'ani za ka gane shin wannan batu a Qur'ani akwai shi ko kuma babu cikin Qur'ani haɗa da haddace sunnonin ma'aiki hadisan hadisan da aka rawaito a gurin sallallahu alaihi wasallam wanda al-Imam Suyuti da aka tambaye shi hadisai nawa ne musnadai nawa ne yake cewa ni ne na haddace hamsin dubu ɗari dubu ɗari na to sannan sai ka san waɗannan hadisai waɗanda aka rawaito a gun ma'aiki domin ka san wannan abin ya yi daidai da wani hadisi cikin waɗannan hadisai ko bai yi daidai da shi ba gabannin hakan kuma ƙur'ani bayan ka haddace hadisan ka san su to haddace ƙur'ani da san hadisai kadai ba ta nan ake istinbati ake gano wannan abu yana da asali ko ba shi da asali yana da tushe ko ba shi da tushe ba ta wannan bane dole ne sai ka zama su ƙwararre a lahaja da lugan da ƙur'ani ya sauka kuma aka rawaito hadisi ma'ana larabci Qur'ani ya sauko da larabci bi lisanin arabiyyin mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan ya sauko da larabci hakan ma'aiki balarabe ne hadisai an rawaito su ne da da lahaja ta larabci kaga kenan dole ne wannan yaran sai ka sai ka karance shi ka fahimce shi da fannoninsa daban-daban tukunan ka dawo batun istinbati akwai wannan cikin wannan aya ko babu waɗannan fannonin ilimi kuma waɗanda suka zamanto abinda suke kira shi allawazi dole ne in kana so ka iya larabci to dole ne ka san waɗannan fannonin ilimi ilimi ne guda goma sha biyu akwai wasu ilimi daban kuma guda takwas su ba dole ba ne ma'ana in son samu ne a ce ka san su kenan in ka tattare ilimin mukan gaba ɗaya kowanne fanni ne su kuku ne zaman kansa fanni daban-daban na koyon larabci fanni ilimi guda ashirin amma sha biyu da aka ce dole ne idan baka san ɗaya daga ciki ba to za a iya yin larabci rashin sanin wannan fanni ilimin ba za ta fahimci inda larabci ya doka misali kakan iya ɗauka idan aka ce ja a zaidu aka ce zaidu ja a kakan iya ɗaukar su a matsayin ma'ana guda ne saboda kowanne yana hukunta zaidu ya zo ne amma idan ka iya larabcin za ka san ja a zaidu ma'anarsa daban zaidu ja a ma'anarsa daban haka idan ka ce kama zaidu ma'anarsa daban in ka ce zaidu qa'imun ma ma'anarsa daban in ka ce inna zaidan qa'imun ma ma'anarsa daban in ka ce inna zaidan la qa'imun ma ma'anarsa daban in ka ce inna zaidan qama ma'anarsa daban in ka ce inna zaidan qad qama ma'anarsa daban in ka ce inna zaidan laqad qama ma'anarsa daban ma'ana koyaushe a wannan sintin ka ƙara wani abu ko ka rage ko ka kaddamar ko ka akar yana baka ma'ana da bangaren to domin haka ne in ka san da wannan cikin larabci ciki da bai ka san da wannan to za ka dawo batun larabci na zahiri larabci na baɗi ma'ana in zai yi larabci da wanda yake balarabin makka ga irin larabcin da zan masa ko ga irin kalmomin da larabawan makka suke suke amfani da su ga irin sentence din da suke amfani da su larabawan madina ga irin kalmomin su da salon su larabawan yaman ga irin kalmomin su da salon su idan kuma na zo na san wannan zan zo in san da larabci kai tsaye larabcin da ba kai tsaye ba ma'ana zan iya amfani da larabci ku ku ɗauka da ku nake ni ko ba da ku nake ni ko ba da ku nake to idan ka gama sanin waɗannan fannonin larabci daban-daban daban fitna a nan ne za ka zo ka gane akwai abu a cikin ƙur'ani ko ba akwai abu a cikin hadisi ko kuma babu kaga ma dama baka san wannan ba tunda qur'ani a larabci ne hadisi a larabci ne to ba za ka gane abin da akwai shi da kuma abin da babu shi ba ta yi abin akwai shi karancin iya larabcin ka kazaci cewa babu abin kamar yadda muka yi da wasu a kaduna wasu ɗaliban ilimi wani daktara ya zo ya nutar da su yake cewa wai ana cewa a qur'ani ba abin da ya bari komai da komai akwai a cikin qur'ani to shi kuma yana ganin akwai wasu ilmin muka waɗanda turawa technology su ya kirkira ya fito da su amma babu a cikin qur'ani sai muke cewa to ai shi technology bature ma har yanzu duk technology sa ya kare a wannan duniya ne kadai kawai kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya lamuna zahiran min al-hayati dunya a wannan duniya technology duk ya tsaya a wannan duniya sannan kuma technology su ya tsaya ne a makale makale ma'anar wannan kuwa shine kamar satellite da kake kallon sa yana amfani da dish yana amfani da rasiba yana amfani da TV through TV kake kallon abin da ake aikawa na sako sannan kuma baya yiwuwa a aika sakon kai tsaye ba tare da dish ko kuma rasiba lmd da makamacin wannan ba saboda haka technology na duniyan ma na jabun ne suke amfani da shi technology su ya tsaya a duniya a duniyan ma na jabun ne saboda in sun isa sun isa da technology shine a kalli jazira amma ba tare da LLG ko G ko ko rafi ba. Eh wannan shine technology mai kyau original kenan. In sun yi wannan to shine sun yi amfani da technology original na duniya. Saboda haka har yau babu wani bature da technology sa ya zo ya yi magana akan wata duniyar da ba duniyar da shi yake shi ba. saboda haka nace musu ku je ku gaya masa Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa kushira Sulaiman dhunubu min al-insi wal jinni wa tayri fa hum yuzawna a zamanin annabi Sulaiman technology na Qur'ani ya hada duniyar mutane da aljanu a haɗe a guda technology Qur'ani ma'ana duniyar mutane da aljanu aka haɗe abu guda yadda zaman nan namu a wannan masallaci da Allah na damanka mutum ne insu ne na hagu ka kuma jinni ne kuna rayuwa abu guda ko na gaban ka insu ne na bayan ka jinni ne haka gwanu ke duniyoyin guda biyu suka zo suka haɗu shi yasa ma annabi Suleiman alaihi salam da yake ayyukum ya'tini bi arshiha qabl an ya'tini muslimi li Allah yace qala ifritun min al-jinni kaga gunda ake zaunan shine wannan magana din min al-jinni ne sanan ne zaka gane Allah da yake qala allazi qala allazi indahu ilmun min al-kitabi shi kuma min al-insi shi kuma min al-insi wannan min al-jinni to saboda haka akwai takamadakin wani basuri a duniya a nan duniya da zai zo mana bayani akan duniyar aljanu yaya duniyar take to saboda haka ba a yi jirgin sama ba ai sai da aka gina wani abu aka sa su jeru da komai ake ura mutane jirgin yake tashi in an isa kada a gina ɗakin da mutane za su zauna a jera waɗannan kujeru a tashi sama kai tsaye ba tare da an yi amfani da jirgi ba a tafi inda ake so wannan shi ne technology original na duniya kenan fasakar na da kurbiha ta jiri ji amrihi rukha'an haitu a fara wannan shi ne technology mai kyau kenan saboda haka ne muku bayanai ne zuci cewa ai har yanzu abun turawa babu technology technology da suke da shi na duniya ne na duniyar ma jabun ne ba original din suke da shi ba bari mu dawo kan maudu'in to idan muka duba fannonin ilimin nan da muke bukata na lugha arabiya da asalibin lugha arabiya tukuna mu fahimci ina qur'ani ya dosa ina hadisan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya dosa to anan ma aiki bai kare ba saboda dole ne ka zo shi qur'ani akwai ilimin da aka yi shi na yadda za ka zo ka gano shi wannan ilimin kuma na gano ƙur'ani da ilimin da ke ciki ilimi ne daban-daban guda sittin da wani abu guda sittin da wani abu wannan na gaya muku wato sama-sama kenan saboda imamu al-sha'arani yana cewa ilimi ne guda dubu wanda na taƙaita muku ne yadda dai za ku iya karantawa za ku iya tararwa nake magana a kai to da na ilimi kwaya daban-daban cikin kowanne ilimi ne kusu yana da alif zuwa ya yana da a zuwa z kowanne daga shi kowanne kuma idan baka san shi ba to cikin qur'ani akwai wata matsalar da za ka ce babu alhali akwai wannan matsala in baka san wannan ilimi ba kowanne ɗaya daga cikin wannan cikin ɗin sannan kuma in ka zo ɓangaren ka zo bangaren hadisi kuma wanda muka yi magana a kai wanda shi ne abu na biyu na istinbafi to shi kuma akwai fannonin ilimi daban-daban guda ɗari da biyu ɗari da kwaya biyu wanda kowanne ɗaya idan ba ka san shi ba za ka iya karau da wani hadisi ka kasa mu'amala da hadisi guda ɗari da kwaya biyu to a nan kuma in ka gama sanin waɗannan ilmomi guda sittin da waɗannan ɗari da kwaya biyu nan ma aiki bai kare ko bai wadatu cewa kawai za ka yi istinbazi ka gane wannan abin akwai shi ko kuma babu bai wadatu ba don me sai ka zo kowanne fannin ilimi ka san saɓanin da ke ciki da ittifaqin da yake ciki misali da zan bayar shine in ka zo cikin ciku a wannan matsala wane menene kaunin malik a wannan matsalar menene kaunin abu hanifa menene kaunin al-imam shafi'i menene kaunin imam ahmad menene kaunin zahiriya da sauran mazhabobi me kaunin su a wannan matsala me suka ce sannan kuma kowanne me ya dalilin sa sai ka zo wannan idan ka zo ka san wannan kuma sai ka shigo cikin kowace mazhaba ka san maganganu maganganu kowanne malami da inda aka haɗu da inda aka rabu misali ka shigo mazhaban malikiya menene kaulin ibnu qasim a wannan matsala menene kaulin sahalun a wannan matsala menene kaulin ashab a wannan matsala menene kaulin abu zaid al-qayrawani duk kowanne ka san shi ka san kowanne me ya dalilin sa zai yi a hada waɗannan maganganu ko ba zai yi a hada waɗannan maganganu ba ka zo ka san haka a shafi'iyya ka san haka a hanafiya ka san haka a hambaliya haka dan aiki ne wannan a cikin kenan in ka shigo cikin nahu kuma a wannan irabin a wannan matsala na awiyya menene kaulin hijabiyu menene kaulin al-baghdadiyu menene kaulin kufawa menene kaulin basrawa in ka gama sanin wannan ka san irin irabin da mutanen hijaz suke yi irabin da mutanen baghdad suke yi irabin kufawa irabin basrawa to sannan kuma ka zo a kowanne daga ciki kuma malaman bagdadiyu malaman su na nahu kowanne kowa kowanne me yace hijaziyu kowanne me yace kufawa kowanne me yace basrawa kowanne me yace ka zo ka san wannan to kowanne fanni ilimi cikin ilmomin da muka bayyana na duka su goma sha biyu ko ilmomi guda sittin din da madarin fahimtar qur'ani ke kai ko ilmomi guda ɗari da jinin madarin fahimtar hadisai da istinbati yake a kai a kowanne ilimi sai ka yi wa kowanne ilimi haka idan ka yi wa kowanne ilimi haka to a nan ne da Allah da Allah za a iya faɗan magana shi ma da Allah za a iya faɗan magana ka ce akwai abu kai hukunci ko ka ce babu shi kuma duk wannan batu da muke yi muna so ne mu gane cewa idan aka faɗi magana aka ce a gun maulan mu shiga mu tijani yake shi maganan nan akwai akwai ta ko kuma babu ita aka ce shi ya aikata ya aikata ko bai aikata ba to ta nan ne za mu zo mu gane to gane hakan shine sai an biyo ta hanyoyin hanyoyin nan da muka zo muke magana a kai kuma hakan ba wai ana so wai wane da wane da a ana so duk baki jani ya zama to haka to kaga babban kalubale da yake tunkara mu kenan a yau a yau wai ba ana tunanin kowanne baki jani ya zama to haka ba a'a sai ɗaya ku a ce duk gari ma akalla muna da bakin jani shehin malamin da in muka bijiro masa da wani abu an ce shi Ahmad jani ne ya faɗa ko ya aikata zai ce bai faɗa ba bai aikata ba amma a yau ya za iya faɗan abu ba za mu iya yanke hukunci mu ce ai bai faɗe shi ba ko ya faɗe shi ko ai ya aikata ko bai aikata ba saboda ba mu da adawa da makamai da harshen faɗan haka saboda menene saboda jahiltar abubuwan da muke bayani a baya to ta nan ne za ka zo ka gane cewa matasa a yau ana wani daji su kuma suna wani daji da kai da wannan kalubale ke gabanka yake kanka to yaushe ne ka samu hutu da kwanciyar hankali da za ka ajiye asalin abin da shegunanka suka daura ka ka koma wasu shirin ta da wanda so tari ina mamaki idan na ga matasa sun mayar da tarika ta tijaniya daura hoto ana yawo ko daura sharbi babba ko tara kuma da abin da ya kama da wannan ina mamakin wannan shi batija ne yaushe ne yake da wannan lokacin masu ai ba ka da wannan lokacin eh in kai batija ne kwarai ne za a zo a nada ka gani ka ci a sauki ban yadda ba ba wai a nada ni gani shi ne a gabana ba ba wannan ne shi ne a gabana ba akwai jan aiki a gabana wannan da yasa nake cewa da Allah a tijaniyawa idan akwai wani wanda yake ba wa tijaniya haƙinsa to shi ne wanda shi ne wanda akalla yana da awa awa takwas kullum na karatu awa hudu na ibada awa takwas karatu zalla awa hudu kuma ibada in ka hada awoyi goma sha biyu kenan awoyi goma sha biyun da ya rage kuma ya rage nasa na ko ya kwanta yi bacci ko ya yi jima kuma ya rage nasa amma ya ba wa tijaniya haƙƙinsa awa takwas karatu tsura zalla awa hudu ibada tsura zalla wannan fa ina take ta muku shi ne amma abin da iyayen mu suka kasance a kai din ya wuce ya wuce dan mahaifin yana cewa na a kullum lokacin da yake karatu yana ɗalibi a kullum lokacin karatunsa shine bayan sallar asuba zuwa azhar wannan confirm ne bai yadda a wannan tsakanin ko wani yaro ya shigo ɗakinsa ko wata mata ta shigo ɗakinsa ko wani ya yi sallama ya fito a gida ba a wannan tsakanin to kaga idan ka kida ya awoyin wannan tsakanin fa bayan sallah asuba zuwa sallah aza to zaka ga cewa lokaci ne wanda yake mai tsawo yace daga bayan sallar azahar kuma zai fito zuwa la'asar su gana da jama'a ne son ganin sa ya gaishe in zuruka a gama idan aka gama wannan kuma daga bayan sallar la'asar in ya shiga to sannan kuma ba za a kai shi ba sai kuma sallar magruba na wannan jiddan yake yana yin haka sai da yake shekara ashirin kuma to kai kana ganin karatu na waɗannan awoyi da ake yi aka kai tsawon shekara ashirin ana haka wanda irin ilimi aka tara wanda irin fanni aka tara duk bayanan da muka yi ɗazun nan gaba ɗaya mai zai hana a san su saboda an ba da lokaci isasshe na sanin to amma kai da wannan kalubale yake gaban ka shine kake da lokacin da zaka dauki katin sharbi ka daura a wuya kana yawo a gari kai da tijani ne ai ka san me ake nufi da batijani za a ce ma batijani za ka ce a tukuna ban shirya da a ce mun batijani ba tukuna har inda ka sani aw ko kuma ka ɗauki ko hotunan shehunai kana yawo da su a cikin gari ko ka tara su ma in ka duba wataƙila inda za ku haɗu da wani mawan da ka raina masa wayo sai ka ce miki ta yi idrakin hakika kai ɗan hakika ne in ka raina wa wani wayo sai ka ce mishi ai kai dan hakika ne domin kai baka san me ake nufi da hakika ba shi wanda ka ce wa kai dan hakika ne shi ma bai san me ake nufi da hakika ba saboda haka kai da shi gaba ɗaya kun tafi bai daya kun tafi layi guda amma da ka san me ake nufi da hakika me ake nufi da hakika to a wannan lokaci da da ina ganin ba za ka iya fitowa daga cikin gida ma gida ma gida ma a kalle ka saboda saboda kunya shi Allah subhanahu ta'ala wanda wata habara ce cikin hadarati ake ce mata hakika Allah subhanahu ta'ala da kanshi yana wata hadara da ake cewa hadara fardiyya wannan hadara fardiyya Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin wannan hadara gabanin ya halarci komai da kowa lokacin Allah fardu ne a lokacin kun san aka ce fardu fa ya fi a ce ahadu saboda ahadu yana da wahi wahi kuma yana da isnaini in kuwa kace isnaini sai dai kai ta tafiya salasa arba'a khamsa kai ta tafiya ba iyaka to shi fardu din ba shi da ahad balle ya samu wahi balle wahi din yayi ta tafiya a wannan hadara Allah subhanahu wa ta'ala yake a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so shiga hadara ta ahadiyya ne sai ya aiki ya ya halici hasken ma'aiki a nan salatu wasalam wannan hasken shi ne kadai ya san wannan hadara a hadiya domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yace inna ilahakum lawahid yace wa ilahukum wa ilahukum ilahun wahid a wasu wurare a cikin Qur'ani amma da yazo yana magana akan hadara ta ahadiyya sai ya ce kun huwan lahu ahad bai ce huwan lahu ahad kai tsaye ba kamar da yake inna ilaha kulla wahid ko ilahu ku ilahu wahid ba tare da kul ba a nan da ke hadar ahadiyya ake magana akai aka ce kun huwan lahu ahad domin a nuna cewa wanda aka ce mishi wannan kul din khairul bariya إمام المرسلين خاتم النبيين wanda aka ce mishi wannan kullum to ana nufin shi ne kaɗai yake a lokacin da ake habara a hadiya a lokacin babu sama a lokacin babu kasa a lokacin babu gabas a lokacin babu yamma a lokacin babu arewa sannan a lokacin babu kudu a lokacin babu jawu abinda ake ce ma jawu tsakanin sama da kasa saboda sai da aka samu sama da kasa aka samu jawu sannan a lokacin babu shekara balle wata da mako da rana da sati ko kuma ko awa ko minti saboda shekara ko wata ko mako ko awa ko minti an same su ne bayan halittan rana da wata da rana da wata ne ake sanin shekaru ake sanin watanni ake sanin ranaku a lokacin babu su sanan da za ku gane kurakuran waɗanda suke cewa wai Allah subhanahu wata'ala yana sama to wai ba ana magana hadara ta fardiyya ba a lokacin da ake hadara a hadiyya ma babu sama hadara fardiyya wannan kar a yi magana a kanta kwakwalwa ba zai iya ɗauka a lokacin da ake hadara a hadiyya ma babu sama ba saboda haka kaga ma'aiki ma haskensa ya riga yi sama balle a zuwa danganta Allah subhanahu wa ta'ala zuwa sama saboda danganta Allah subhanahu wa ta'ala zuwa sama kokari ne na cewa a lokacin da babu sama babu zafin Allah babu fadar Allah babu hadarar Allah kokarin faɗan wannan ne saboda wanda yake da wannan aqida ko ya faɗa ko bai faɗa ba lazimin wannan aqida shine lokacin da babu sama babu aba babu zati Allah to a wannan hadara ta ahadiyya ma'aiki alaihi salatu wassalam ne a haske wanda wannan hadara ta yi shekara biliyoyi shekaru biliyoyi lokacin ba a iyakance ma abu da iyaka saboda babu wata ko farin wata balle a yi maganin shekaru Allah subhanahu ta'ala ne kai kai ya sani to Allah subhanahu ta'ala a wannan hadara ana nan a wannan hadara to sai aka zo al-hadratul wahidiyya wannan al-hadara al-wahidiyya to kun san duk inda kuka ji an ce wahid za yi ta tafiya isnin salasa arba hamsa ta a ta tafiya a tarar da goma a wuce a tarar da ashirin a wuce a tarar da talatin a wuce tarar da ɗari a wuce a tarar da dubu a wuce a tarar da miliyan a wuce haka za a ta tafiya ba iya saboda menene lissafi ya shigo to a wannan lokacin Allah subhanahu ta'ala ya halici kauni ba wai kalku ba ba kauni kaunin kalku daban kauni daban a lokacin Allah ya halici kaunu a lokacin da Allah ya halici kaunu ya halice su ne a ture a dunkule ma'ana ba a cewa wannan mutum ne wannan aljani wannan dabba ce a dabban ma wannan akuya ce wannan tinkiya ce wannan wannan sariya ce duk babu wannan fayyace fayyace kawai a ture kamar da Allah subhanahu ta'ala yake cewa a wani biyar da zina kafaru anna samawati wal anna samawati wal arda kana taratakan fafataka wannan ratqiyya din nan bai shafi sama kadai ba ana Allah yayi magana akan sama ne sammai sammai bakwai gatsai bakwai suna nan a cikin an halice su a kwaya kwara daya ba a cewa sama ta ɗaya ta biyu ta uku ba kawai sama ba a cewa ƙasa ta ɗaya ta biyu ta uku ba kawai ƙasa saboda komai idan bai in bai yi ishara bai yi ima bai nuna zuwa wannan ahadiyar ba to ba zai kasance daga adamu ya zo ujudu ba dole ne komai farkon sai ya nuna hadara ahadiyar saboda haka aka halicci kauni a ture a rasku kamar inda lokacin da za a halici sammai aka halice su a ture a rasku haka nan lokacin da za a halici karfai wannan kaunu suna nan a kaunu to wannan hadara ta kaunu ko hadaran da aka halici kaunu wannan ita ce ake malamai suke cewa hadaratul jami'i ma'ana a lokacin kawai ana kaunu ne gaba ɗaya ga kunan bayin Allah ba ware mutane ba ba ware aljanu ba ba ware mala'iku ba ba ware dabbobi ba a dabbobin kuma ba a ware kowanne jinsi ba sannan ba a ware ƙasa ba ba a ware duwatsu ba ba a ware bishiyoyi ba ba a ware ruwa ba ba a ware iska ba ba a ware wuta ba ba a ware komai ba duk abin da Allah ya halitta na nan a ture a matsayin su na bayi a matsayin su na bayin Allah wannan ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yake cewa inna tadin sad'una min dunillahi yake cewa ibadun amsalukum wannan ne ma'ana duk abubuwan da kuke bautawa wani Allah ku sassake dutse ku sassake itace ko ko san wata ko rana duk abin da kuke bautawa din su ma bayi ne ya Allah yake yake ibadu sai yace amsalukum eh bai ce ibadu ashbahukum ba bayan da dazu muke cewa dole ne ka san domin ka san magana Allah ina ya dosa a larabci idan aka ce yusuf a ɗauki waya kamar tekun wanda kamfanin su ɗaya modal ɗin su ɗaya a ajiye su gaba ɗaya gabanin ka yi sabin ɗin sunanka ko ka sa sin ɗinka ko a haɗe su goma ko ashirin to ba za ka iya ware wannan da wannan da wannan duk da ko motoci kari na su wanda aka yi su lokaci guda kamfanin su ɗaya modar guda haka za ka ce to ga aka ajiye motoci a guda kuma ba nan ba ba komai haka za ka ce ka zo ka zauna ka za ka yi wari ba wannan shi ne nisan kenan al-misliya shi ne ibadun amsalu ne wannan aka faɗa abin da aka faɗa a nan shi ne ana nufin kai mutum aljani aljani ma mutum ne kai mutum hatsi ne hatsi ma mutum ne kai mutum alkama ne alkama ma mutum ne haka da ake tafiya komai komai ne ni kai ne kai ni ne hankali dai ya dauka wanda shi ne hadara su jami'i kenan wannan hadara ne take nunawa wannan hadara tana nuna wancan ahadiyya a wannan hadara ne shi yasa dukkan dukkan waɗanda suka kasance a hadara su jami suka zo suka kasance karkashin diga daga manzo Allah sallallahu duk suka zo suka kasance karkashin sa saboda shi yana hadara ta ahadiyya su kuma ba sa hadara ahadiyya suna karkashin hadara ta wahidiyya shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce kul huwa Allahu ahad bai ce kul huwa Allahu wahid ba bai ce wannan su kai duk wannan ina so nuna muku cewa ne wanda suke cewa su ɗan hakika ne au ko kuma sun yi idrakin hakika ina so in nuna muku shiri kan da suke nuna muku cewa su ba sa cikin lissafi ba ya kan ga cikin lissafi ba tukuna za su ce a Allah ka samu ko baka samu ruwa ne ka samu ko eh malam misali ya fito da ni an ce wani ya aiko a raba musu naira dubu goma goma to kai ba sunanka a ciki to ba ce da sunanka a ciki za a yi batun ya samu ko bai samu ba yana nan ko ba yana ba to ba mu suna da ba ciki ga wani kwata kwata ma ba a ba a ma batun ka ba a nuna wala mu zai labi ya kamata su san da haka a wannan hadara ta jami'i kenan a wannan hadara ta jami'i ana nan ana nan ana nan wanda muka ce a nan ne aka halicci kaunu ba wai an halicci kansu ba to sai aka zo aka yi abin da ake ce ma alfarkul awwal shi ne tajin da tsuntsaye suka shiga suka bace wasu kuma suka haka shi wani ya bata wani kuma ya hauka shi wanda ya haukace ma ya fi tutawa ya fi tutawa kan wanda ya bata shi ne ake cewa alfurkul awwal wannan alfurkul awwal din nan a nan ne da Allah kuna jin wani wali ana ce mishi al-Husayn bin Mansur wanda aka fi saninsa da suna al-Hannaj wanda suka yi zamani da al-Imam Junayd bin Muhammad bin Junayd Imam Fa'ifa shugaban sufaye na duniya shi sun yi zamani tare shi ya shiga munajaci khalawa kalwar shekaru tun daga ranaku ya koma watanni daga watanni ya koma shekaru sai gama abin da zai masa ba ya fice ya fita cikin mutane ya je ya hau kan dutse ba a san inda yake ba ayyansa suna neman sa mahaifinsu ya fata ai yana kan dutse yana nan shekara da shekaru akan wannan dutse da ya leko wannan alfarkul awwal din sai ya sauko ya sauko ma'anar sauko wanda shi yana ganin kawai ya gama da ya gama farko kun san abin da ya rubuta kun san ba ya jima baya nan ba idan ka dade baka gari in ka zo gari to za ka yi kokarin sanar da aminai da yan uwa da yaya cewa ai ka zo sai ya rubuta wasiƙa ya ba wa wani wasiƙar kuma farko ya rubuta minar rahmanir rahim minar rahmanir rahim ya rubuta ya rike idan sai yana nufin wasiƙa ce daga kunsa ya kira kansa ar-rahman ya kira kansa ar-rahim wannan wasiƙa aka ba wa wani to shi wanda aka aika masa wasiƙar da aka je ba a same shi ba sai aka ba wa ɗan shi ɗansa da aka samu aka ce wasiƙan babansa ne babansa bai zo ba sai ya buɗa da ya buɗa sai ya ga minar rahamanin rahim sai ya kira wanda ya kawo wasiƙan ya ce waye kuwa ya ba ka wannan wasiƙa ka san abin da aka rubuta a ciki sai ya ce a ai hallaji ne baya gari da ya zo shi ne ya rubuta wannan wasiƙa ya aika abokinsa abokin nashi wani sufi ne a nan fakar ku zo ku ce wai hallaji ya ce shi arrahmanu ne shi arrahimu ya wannan hadarar ita ce ta rutar da shi ya haukace ko mu ce ya bata sai rishidin sa ya rubuta min arrahman da rahim ana sai magana kaɗan kaɗan heya a gari shi ta jita har wasiƙa ya zai shiga hannun sarki wanne zindiki ne wanne kafiri ne ya zo ya rubuta ya kira kansa ar-rahman ya kira kansa ar-rahim ana bincike ana batu shi kenan sai aka kai ga a kamo hallasu aka kamo hallasu aka kawo shi aka ce kai ka rubuta wannan wasiƙa ya rubuta sai ce ni na rubuta wannan wasiƙa saboda ba ta yi ƙarya ba kana wannan hadara ta ji garban ƙarya ya san za a kashe shi amma sai shi ya rubuta wannan wasiƙa aka ce miki da hankalinka kuwa sai ce da hankali na ga fa abin da ka rubuta ya ce haka ne ni na rubuta to ana ba ka uzuri kun san wanda ya yi ridda ana ba shi kwana uku ko ko ko ya tuba ya dawo ko a kashe shi aka ba shi kwanaki uku nan da ake saba ana ba wa mutaddai kwana uku ya cika ya zo aka ce za ka janye ko kuma ba za ka janye ba sai ya ce ba zan janye ba saboda abin da na rubuta da haka yake gaskiya ne ta ya zan janye akwai wani tuki abokin shi sai je ya samu junaidu ya ce ni junaidu halin da wani ya shiga na hallajin nan ya shiga nan kana gani kai ka san me yake damunsa kana da maganin wannan cuta da take damunsa me yasa ba za ka je ka bashi magani ya sha ya warke ba gashi za a zuwa kashe shi da ya ce ku kyale a kashe shi ku kyale ku kyale ku kashe shi kyale ku kashe shi kashe shi shi ne kawai shi ne aka yanke wa aka yanke wa hallaji hukuncin kisa suka yi ya yi riddaci murtaji ne ya kira kansa ar-rahman ya kira kansa ar-rahim shi ne da aka zo aka gaya wa shi junaidu sai junaidu yake Allah sarki sun yi jihadi ya yi shahada amma ya ce lauja'ani da kaftu ala yadihi ya ce da ya zo guna na kama na kama hannunsa abin da ya rikitar da shi ya rutar da shi shine ya leko ya ga alfarkun awwal amma bai san da akwai alfarkun sani ba ce ittala ala alfarkun awwal ولم يطلع على على الفرق الثاني فعليكم بالفرق الثاني wannan magana wai ba ina faɗin shi ne a matsayin wai magana ne wanda ya fito ko a cikin jawahir ma'ani ko wani littafi cikin littattafan na ɗarika a hatta ibnu kayyim juziyya kun san talibi ne almajiri ibnu taymiya ne ba sai da ya nakalto kaulin junaidu cewa cewa alaikum bil farqi tsani din alaikum bil farqi tsani sai da ya nakalto yake cewa sufayen da suka zo suka shiga ta hadara ta jam'i suka fita suka leko alfarkul awwal ba su san da akwai alfarkul sani ba su ne suke shiga shi irin wannan yanayi to shi wannan alfarkul awwal din nan da muka yi magana a kansa shine bayan wannan curuwa da dunkuruwa a waje gudan da muka yi magana a kai kana ta raskan fafatakna huma dinnan shine aka zo aka yi wariya munairin wariya mutane suka fice a ciki wannan su mutane aljanu suka fice ciki wannan su aljanu mala'iku suka fice a cikin wannan sun ana ce musu mala'iku dabbobi kowace dabba ta fita wannan jinsin akuya da taure suka fice jinsin tinkiya da rago suka fice jinsin sa da saniya suka fice tsuntsaye ma wannan ya fito ya fice wannan ya fito ya fice tsindai ma iri iri kala kala nau'i nau'i kowanne ya fice ma'ana kowa zai iya cewa ni wane ne amma ba kowa zai iya cewa ni wane ne ana ne ana daban daban ana daban daban shi yasa kake gani munan muna muna daban daban ne akwai gun da muke haɗuwa akwai gun da muke rabuwa domin mu nuna asalin haɗuwarmu na daɗi yadda za ka zo ka gane ba ka ga kai za ka ci tuwon shinkafa ka zauna lafiya ai wannan yana nuna kai da shinkafa kuna da alaka da juna inda ba alaka tsakaninka da shinkafa ba ka isa ka ci tuwon shinkafa ka zauna lafiya za ka ci tuwon hatsi ka zauna lafiya ka sha ruwa ka zauna lafiya ka ci salad ka zauna lafiya ka sha tumatiri ka sha ka zauna lafiya ka ci goba ka zauna lafiya menene wayannan duk suna da alaka da kai inda babu alaka tsakaninka tsakaninka da shi da ba za ka zauna lafiya me yasa baka haɗe reza ka zauna lafiya ko ka haɗe rodi ka zauna lafiya ko mukulli eh ko dan me mutum idan ya mutu aka binne shi in ba waliyin Allah siddiqi ba bayan wasu shekaru aka kona wajen ba za ka komai ba kasa kawai za ka yi sun haɗe da kasa har ke tsakaninsa da kasar akwai asali akwai alaka sun haɗe sun zama ɗaya haka nan a samu mushin jaki a binne bayan wasu watanni ko shekaru a zo a tona inda aka binne ba za a ga mushin jaki ba ƙasa za a gani me yasa gun da aka binne mutum aka ga ƙasa inda aka binne jaki nan ma aka ga ƙasa me yasa wannan yana nuna akwai alaƙa tsakaninsa da jaki kamar inda jakin da shi mutum suna da alaƙa da ƙasa menene domin ya nuna asalin wancan hazaratul shari'a to shi aka dawo aka ware ana ana daban-daban a lokacin da aka zo ana daban-daban alfarqul awwal anan akuya da kare duka ɗaya suke illa iyaka wannan akuya sunansa wannan kuma kare sunansa alade da rago ma ɗaya ɗaya ne illa iyaka wannan alade sunansa wannan kuma rago ɗaya ne a lokacin da aka zo alfarko sani da muke magana a kai wanda duk in bai leko ko bai san wannan alfarko sani ba zai da shi ko ya tsinci kanshi ya tsinci kanshi yana jin shi siddiƙi ne a cikin zindiki sai da shi kanshi shi siddiƙi ne a shi bai sani ba shi zindiki ne a lokacin da aka zo alfarku sani a wannan lokaci aka ce to kare daban akuya rago daban rago daban alade daban a nan ne aka zo aka wawware aka wawware aka wawware wanda wannan alfarku sani din nan a kansa ne aka samu abubuwa guda uku a ci gaba waɗannan abubuwa guda uku da aka zo aka samu a ƙarƙashinsa an samu al'ibada an samu al'ubudiyya an samu al'ubuda waɗannan abubuwa guda uku kowanne daga ciki akwai na kowanne halitta ma'ana akwai ibada ta mutane da aljanu da mala'iku ko ka ce akwai ibada ta mutane akwai ibada ta aljanu akwai ibada ta mala'iku akwai ibada ta akuyoyi akwai ibada ta tumaki akwai ibada na karnuka akwai ibada na tsuntsaye akwai ibada na bishiya haka ne idan ta zo akwai ubudiyya ta mutum akwai ubudiyya ta jinnu akwai ubudiyya ta mala'ika akwai ubudiyya ta kowanne jinsi amma idan ka zo ubuda idan ka zo ubuda babu ubuda a kowanne abu sai a bashariya a dan adam ba a samun ubudiyya a kowanne abu sai a dan adam saboda ubudiyya babu wanda yake hawa kai sai annabin Allah ko mursal shi ne iya hawa kan ubudiyya saboda in ba a dan adam ba ba a samu annabi ba a samu manzo ma'ana annabi da manzon da ake aikowa wasu suna cewa mala'iku suka iya take ko hawa kan ubuda saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa Allah ya saki min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas ay rusulan to saboda haka suka ce a mala'iku su ma ana samun wanda yake kan uhuda wasu kuma suka ce yadda a mutane ba kowa ne yake kan uhuda ba haka na a mala'iku ma ba kowa yake kai ba wasu kuma suke cewa mala'iku gaba ɗaya su suna kai saboda an halice su saboda uhuda ne abin da yasa na zo na wannan bayani saboda ta wannan bayani ne za ku zo ku gane wai me ake nufi da wannan hakika wacce ake cewa an yi idrakinta kuma in an yi idrakinta ba sallah ba azumi sannan duk wani abin da yake haramun ne ya zama to ya halatta ita al ibada tana karkashin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira al islam sannan al ubudiyya tana karkashin sannan al ubudiyya tana karkashin abin da ma'aiki ya kira da al iman fa akhbirni al islam fa akhbirni al iman sannan al'ubuda ba a samunta sai karkashin abin da ma'aiki ya kira shi al'ihisan fa akhbirni an ihsan al-ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka yadda ibn umar ya rawaito daga umar bin khattab cikin sayyid muslim kuma cikin sayyid bukhari kuma abu hurairah ya rawaito to ibada a karkashin al-islam al-ubudiyya karkashin karkashin al'iman al'ubuda karkashin al'isa wanda al'ubudiyya ɗin ba kowanne ba kowanne mumini ko wanda yake da imani ne yake samun ubudiyya ba amma duk wanda yake mumini yana kan makamu isa yana samun ubudiyya sannan kuma ba duk wanda yake makamu isa mumini ne yake samun ubuda ba cikin su sai kawai annabawa da manzanni kadai su suke samun ubuda to me ake nufi da ibada ibada shine ka bauta wa Allah a gangan jiki tsawon aukarha a gangan jiki kawai ibadarka kawai ta tsaya a gangan jiki in karatu qur'ani kake yi harshen ka ne kadai kawai yake karatu babu alakar karatun da zuciyarka balle alakar karatun da zuciyarka in ruku'i kai kawai kayi ruku'i ne da gadon bayanka da gwiwoyinka banda wannan babu alaƙar ruku'in da kai da zuciyarka balle alaƙar ruku'in da kuma ruhinka in sujada kai kawai goshinka ne kawai yayi sujada babu alaƙar sujadanka da zuciyarka balle alaƙar sujadanka kuma da ruhinka to irin wannan wani irin wannan shine ake cewa al-ibada wanda har wani sushi yake cewa ba dan uzurin Allah subhanahu wata'ala ba babu wanda zai yi ibada ya shiga aljanna kun ji magana babba ko ba dan uzurin Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yajidkum aw la ya'jidkum aw la ya'jidkum min a'malikum shay'a ba dan wannan ba yace babu wanda zai yi ibada ya shiga aljanna mun san babban magana ne a nan ma'anar ibada kawai ibada take a gangan jikinka babu zuci alamar wannan ibada kuwa shine ya kasance kana yin ibada sannan kuma zuciyarka na kan wani abu daban ko kana tunani maza ma dama kana ibada da tunani a cikin ce ka sani kana nan a cikin yaku bayan hannu a lokacin da kana karatun qur'ani a harshe zuciyar ka ma yana karanta harfan da harsunan ka ke karantawa ko harshen ka ke karantawa ka tashi daga ibada sai kuma sai ubudiyya lokacin da kai jaga zuciyar ka ma kai sujjada ka tashi daga ibada ta rububiyya lokacin da za ka yi sallah haka babu tunani ko haka haka ɗan hakika yau ciki to wanda ibadar ma su kudin mutaki baya yin ta sallar ma baya yin ta azumin ma baya yi to wanda yake ibadar ma in ibadar ta tsaya a zahirin gangan ciki to kawai za a ce mishi shi adadi ne kawai ma'ana ya yi dai da Allah a yi kiriya da Allah ya ce wa fi musala ya yi sallah Allah ya ce kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum kawai ya azumi wannan shine kudirin Allah لئلا يكون للناس عليكم حجة ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير ولا شيء to wannan shi ne abin da ake ci mataki na farko idan ka tabbatar ka ga kana ibada ibadar ka tana haɗuwa da zuciya kai ne kamar da muka bayyana alamar wannan ba tunani a wurin ibada to alhamdulillah ka dawo ubudiyya idan ka dawo ubudiyya kana ibada a haɗe da zuciya kana ibada a haɗe da zuciya a farkon ibadarka za ka ji zuciyar tana karɓar ikhlasi tsura ma'ana ba ka wata ibada da tunanin yabo ko kushiya kai a wajen ka yabon a yabe ka a kushe ka jiɗe ni a ce didi ba didi ba ne jiɗe ni abun ka a baka a hana ka jiɗe ni maƙiyin ka maƙoyin ka jiɗe ni haka kake tafiya haka kake tafiya a lokacin da tafiyarka ya kai tafiya zuciyanka zai zo ya kasance baya waiwaya ma'ana baya waiwaya shi ne ba neman ka shine yake kawo maka samu ba ma'ana ba ka jin cewa sai ka nema za ka samu domin haka ne wanda suka kai wannan matsayin za ka ga suna zaune sai karatu sai zikiri amma a kawo wani a sako bugun gida bugun uku gida a kawo dubu goma dubu ashirin saboda zuciyan ya nufi da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa asbaha wa asbaha su'ad insa fariqa in kadat da tubdi bihi لولا ربطنا على خلقها لتكون من المؤمنين كده shi yasa ummu Musa aka sa ɗan ta jinjiri cikin akwati ta jinjiri a sa cikin akwati a kulle aka jefa akwati cikin ruwa kuma hankalin ta kwanci tana bacci a gida ai ka ɗau ɗa jinjiri ka sa cikin akwatin ma halaka ne mutuwa ce amma ka ce mata wala ta khafi wala ta hazani inna rawaduhu ilayki wa ja'iduhu min al-mustaqim sai ta je sai kwanciyar ta dan dan me saboda waye ya gaya mata inna rawaduhu ilayki wa ja'iduhu min al-mustaqim waye ta Allah ne ka bacin ta kai kuwa in Allah ya gaya ma haka ba za ka yi zuwa ka bacci ka za ka je kana tattani wannan jingirin da muka sa wannan akwatin na ka kai shi da ya koni kifi ya haɗe ko ni jirgin sa a jirgin ruwa ya kaɗe shi ko kuma wani kana tattani amma ta je tana tabbaci ta saboda ta san wane ne ya ce mata ina ratu idan ki wajen idan ta san da kuma to za ka kai wannan matsayi a lokacin da kuma ka wuce gaba to za ka zo ka tarar da wani yanayinka wanda wannan yanayin zai zo ya daidaita maka ibadun da kake yi ya daidaita maka ibadun da kake gaba sallah ne azumi ne zikiri ne tasbihi ne godiya ne sadaka ne dukkan a ganin su bai daya abin da yasa kake ganin su bai dai kai ba sallar kake gani ba wanda ake wa sallar ba sadakan kake gani ba wanda ake sadakan dan shi ba azumin kake gani ba wanda ake yi wa azumin komai na ibadar ka kai bai ɗaya ko kulir take gani uwa ɗaya uba ɗaya saboda shi wanda aka yi dan shi wanda aka yi wa bautan kwaya ɗaya ne rak baya canjuwa saboda haka ba ka iya ƙoƙarin canje-canjen ibadunka za ka tafi haka duk wannan tafiyan da kake fa ba ka je abin da ake ce ba ubuda shi yasa aka nasar da ubudiyya din zuwa ubuda saboda nisba shi ne in ka cire ta wuce anisi ka sa ya to shi ne ake ci ma nisba ba ubuda in kana so ka yi nisba zuwa ubuda za ka ce ubudiyya ubudiyya haka za ka ce sai aka nasabta ka zuwa ga wannan ubuda sai aka zo aka ce kana tafiya kana gudanar da ibadunka ne akan al'ubudiyya to wannan ubudiyya din babu wani sufi wani sufi wanda duk sairinsa da sunukinsa da ibadunsa zai je kara sa a ubudiyya ne wasu na cewa kutubai sun fahimta da suka kai kutubai ko siddiƙai su suna leƙo ubuda wai ba wai shiga ciki ba ba suna leƙo ubuda su sanannen abu ne wasu na cewa waliyi shi makami su zai zo ya kare a kutubi saboda gausu ma cikin kutubai ne ake dauko ɗaya ake ba shi gausiya zai zo ya kare a kutubi ne babu wani mahalukin da zai iya tsallaka kutubaniya ya koma sijjikiya wasu kuma suna ganin cewa kutubaniya inda sijjikiya makami ɗaya ne wasu kuma suna cewa makami daban-daban ne amma kowanne wali yakan iya riskansu amma ba zai yiwu wali ya riski da wani takansa ya riski matsayi na ubuda domin haka ne al'imam al'arif abin nan ibn ibn al-arabi al-hatimi as-sufi yake cewa abu yazid abu yazid al-fustani waliyin Allah wanda a kansa ne aka sani ake ce ma fana'i shi abu yazid da ya je ya talar da kutubaniya ya zarce ya talar da siddiqiyya duk da ya ji waliyai manya na cewa to duk waliyin da a sayirinsa a sudukinsa ya talar da siddiqiyya ko kutubaniya ya haƙura kada ya nemi wani makami ya haƙura sai ce shi ba zai hakura ba saboda yake Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin was-siddiqin ma'ana take Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗi annabawa sai ya kawo siddiqai ya ce wannan yana nuna cewa shi zai dan latsa zai gwada ya gani haka Allah subhanahu ta'ala yana cewa innahu kana siddiqan nabiyya nabiyya da zaran yace siddiqan nabiyya su annabawa gabanin a ba su annabta to suna take siddiqiyya a sulukinsu da sairinsu da ubuda ubudiyya tukunnan sai a ɗauki nubuwa in kyauta ce ta musamman ba da ibada ba da ibada ba sai a ɗauka ba shi yasa duk annabi za su inna kana siddiqan nabiyan za a faɗi haka haka nan maryam Allah yake cewa wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani ta'am ita kuma maryam duk abubuwan da aka sani ana wa annabawa sai da aka masa لا حول ولا قوة إلا بالله أما يأتي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران بعد يأتي متى إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ملائكو سنة أبو كنتكا دا النباوة حكم سنة أبو كنتكا دا زيارة مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك domin haka ne da yawa daga cikin malamai suke ganin cewa tana da nubuwa har imam kufaji a tafsirinsa ya rajja wannan kauli da dalilai masu ƙarfi cewa shi yana ganin cewa maryam annabi ya ce wanda jumhur suka saba masa a wannan ra'ayi cewa ba annabi ya bace waliya ce siddiqiya ta zo ta leƙo annabta saboda haka abu ne zai ce ni ma yana ne ko sai ya ci gaba da salawat nashi yana salluwa yana salluwa yana salluwa sai aka nuna mishi hasken hasken annabta wanda bai kai kulin allura ba sai ya narke ya zama babu shi ya narke da mu ba a nan ku banci magana na ba ina nufin wai sai ya mutu ba da ga ce mutum ya mutu ya mutu ga dangan cikin sa ba babu kawai ya zama yi ba na yi ya zai zama to babu wannan ana maganan wai an ordinary annabta shi ma wai ba haskensa gaba ɗaya haskensa wanda hasken annabtar wanda bai kai ƙulin allura ba shi ma wai ba wai yayi fana'i ba fa ba wai fana'i yayi ba fa ha ko mutuwa a kawai babu ne babu shi ko an an garau ya zai zama to babu to saboda haka idan ka duba wannan cewa haske ne na an ordinary an lafta wanda akwai annabawa kujik wanda su ba su kai a mayar da su manzanni ba kawai annabawa da ba ka ce annabi an ɗauki annabta an baka ba ka kai matsayin da za a ce ka je ka isar da saƙon Allah saboda a ce ma kai jakadar Allah ne manzon Allah ne an aiko Allah ne ya aiko ka ba karamin abu ne saboda haka akwai annabawa ku ci ba su kai a ce ba su kai a aiko su zuwa ga hannu ba waɗanda annaba suna nan kurjik shi ne wanda ya zo a hadisi hidda ma hadisi malamai na magana a kai a ulama ummati ka anbiya bani isra'il saboda bani isra'il su annabawa suna nan burjik a cikin wanda su idan aka ce annabawa kamar an ce waliyayi kamar an ce waliyayi to da wannan ne suka zo suka yi yawa to yaya in wannan hasken ya kasance hasken na risala ce ba ta nubuwa ba ce me zai zama haske ta nubuwa bai kai kulin allura ba ya zama babu in hasken ta risala ce kuma bai kai kulin allura ba me zai zama eh sannan risala din nan matsayin risala mataki mataki mataki da yi uku da goma sha uku kamar da kuka san da manzanni su da yi uku da goma sha uku to wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan misali mafi cikin su mafi girman su ma'aiki alaihi sallallahu alaihi wasallam wanda yake bin bayan sa annabi ibrahim wanda yake bin bayan sa annabi musa wanda yake bin bayan sa annabi isa wanda yake bin bayan sa annabi nuhu tukuna ka za a yi ta tafiya wanda yana bin bayan annabi nuhu wanda yana bin bayan sa ake ta tafiya har a je a tarar da na ƙarshe na ɗari uku da goma sha uku idan aka gama da na ɗari uku da goma sha uku sai a shiga sahun annabawa sai a shiga sahun annabawa a yi ta tafiya a yi ta tafiya shi ma idan annabtan ya zo ya kare sai a zo a shiga sahun siddiƙai a ɗaya kaunin da muka yi don siddiƙai las aka samu las siddiƙi sai a zo a shiga kutubanai cikin kutubai cikin kutubai to domin haka ne maulan mu shaɗa mu tijani shau a ɗin harazini cikin jawahir ma'ani ya tambaye shi yake cewa kuna batu waliyi waliyi waliyin nan shin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama suna ciki ne ko kuma ba sa ciki ne shine yake cewa duk batu da muke yi na waliyai waliyai waliyai din nan to ba ma shigo da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama domin su sun fi karfin a ce musu waliyai dai su in ka ce musu waliyai ka musu demotion ne ci baya ne a ya ce haka nan babu wani waliyi kuɗi ire-iren wanda yake kwatsayin ko yake tsammanin tarar da wani na kasa wanda daga shi babu wani sahabi wanda ya fi shi daraja saboda menene yace su mu da su yace kamar tafiyar tururuwa da kuma tashin tsuntsu da ake ce makafa tsuntsu da yake kowane tsuntsu tafiya a sama ne shin kana ganin ordinary tsuntsu ma haka wanda ba shi da gudu tururuwa za ta iya tarar da shi to haka nan yace idan muna magana akan waliyai karka shigo mana da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun wuce a ce muku wani dan me saboda kai ko ni in Allah ya arzuta mu da ganin manzo sallallahu alaihi wasallama a mafarki to sai dai mu jira za mu ganshi a zahiri kuma muka ganshi a zahiri zai cece mu in ya cece mu za mu zama to aljanna idan ka ga ma'aiki a mafarki za ka zama ɗan aljanna to yaya wanda ya gan shi ɓaro-ɓaro a zahiri da ko da ganin na nesa ne aka nuna shi wanda ya ai shi ne manzan ka kuka an gora wani sa ka gan shi yaya kake gani yaya kuma wanda ya ga wannan a ce yau sai ka ga wanda ya ga manzan Allah ƙwaro ƙwaro a bayan ba wai ka ga wanda ya ga manzan Allah a mafarki ba ba in ka ga wanda ya ga manzan Allah a mafarki ma ka ci gaba amma kai ba ka ga wai wanda ya ga manzan Allah a mafarki ba ka ga wanda ya ga manzan Allah zahiri yaya ko in ka ga wanda ya ga manzon Allah kuma to saboda haka wannan tafiya tafiya ce wacce take da nisa wanda a wannan tafiyar duk wanda ya zo ya ce ya yi idrakin hakika ai yana da alamu ai da abin da yake da alama abu ne wanda yake da sauki saboda hakika da muke magana a wannan tafiya in ka kai ka wuce halin umu musa da muka yi magana a kai ka zo kana daidaita ayyukanka gaba ɗaya a wannan lokaci za ka samu shuhudi daga shuhudi za ka samu jazaba daga jazaba za ka shiga fana'i idan ka ce fana'i to ana nufin kana tare da mutane a gangan jikinka da ruhinka da zuciyarka ba ka tare ma'ana ba ka ganin su ba ka jin cikin wanda yake bacci wanda yake bacci da iya mutane yana tare da su ne kawai da gangan su baya jin su baya ganin su in ka shiga fana'i haka ne amma kai ba bacci kake ba a farke kake ƙoro amma ba ka ganin waɗanda kuke kuke kuke tare da su sannan ba ka jin abin da suke faɗa ka shiga halin fana'i kenan wanda wannan hali na fana'i ana shigan sama saboda wasu dalilai ko na ɓaci rai ko farin ciki ko murna abin da ya kama da wannan idan ɓaci rai ya maka yawa tunani ya maka yawa za ka kasance cikin mutane amma inda za ku rabu da cewa ne ai mun haɗu da kai jiya a kaza sai ta ba mu haɗu da kai ba mun haɗu da kai mun gaisa da gaske kun abu kun gaisa amma kai baka gaishe ba kuma baka ma san kun gaisa ba saboda lokacin kana tunawa da wasu batutuwan ka da yake damun ka kana shiga haka nan wajen farin ciki murna wani abu murna da farin ciki in ya zo ya ka domin haka ne a hadisin tauba ya zo mutumin da kan taguwarsa da abincinsa da abincinsa sai taguwar ta bata ta gudu da abincinsa da abincinsa a daji mai fako wanda ba kowa ba gari a wasa sai kwanta yana cewa to yau dai na halaka bari in kwanta mutuwa ta ta riske ni ina bacci ya kwanta yana ganin cewa ya halaka ba gari a kusa ba tsoro ba kowa ba ruwa abincinsa abincinsa duk yana kan taruwa ta gudu ta gudu can yana nan yana tunani bacci ya gagara da daga kansa sai ya ga taguwar sai ya ce Allahumma Allahumma anta abdi wa ana rabbuk yace ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka kaga wannan kalma ce ta ridda ta kafirci amma manzo yace afa min shiddati saboda tsanin farin ciki shi ne ya kuskure shi an ta'abdu wa an in har akan farin ciki da abin duniya ko abin shi ko abin sha ko taguwa samun ta farin ciki ya sa ka ce an ta'abdu wa an rabbuka haka ba ka umarni shirya ba ka kasance ba yaya wanda ya shiga halin fana'i farin cikin lassa ambaton Allah zikirin Allah ya furta kalmomi irin wannan wanda ake ce ma shafaha yayin da ake shiga halin fana'i wanda duk wanda yake cikin wannan hali na fana'i yana da hukunci na wanda ya rabu da hankalinsa duk wanda ya rabu da hankalinsa kuma a wannan lokaci shari'a ba ta kai to naka ne mahaukaci baya fara hukunci mahaukaciya ba ta tallafin mashi don me babu hankali tattare da shi ma wanda ya shiga wannan hali na fana'i babu hankali tattare da shi amma shi ba mahaukaci ba yawan ambaton Allah da munajati da shi kuri ne zurfi baya jin ka baya ji na baya ganin ka baya gani na yake ji shi kadai da halin da yawa a cikin a wannan hali da abu da zi da wanda da su muke magana kansa yake cewa subhani subhani mun lokaci ki ma ma ci zubbati illa Allah mun lokaci ki an alha an alha an alha dan ne ya shiga cikin cikin fara babban alamar ta shine duk wanda yake da cikin wannan fana'i inda za ka cika masa mashi to ba zai ci za ka wannan mashi da ka cika cika masa mashi saboda shi baya tare da gangan shi yanzu idan dabba idan dabba ta mutu sassa da dadda tsananin wannan dabbar da sassa da kasuwarsa shin wannan dabba tana jin zafi ko ba ta ji ba ta ji saboda babu musun tattare da wannan dabba haka ne shi wanda ya shiga a cikin fana'i baya musun tattare da shi a cikin jifa saboda ka zaka iya fuskarsa da mashi baya jin wannan zafi amma wanda ko mari ka gaura masa zai ji ka gaura masa mari zai ji ko cinnaka ta cinje shi zai ji wannan zafi sannan yana tafka manya-manyan sako ya ce ya yi idrakin hakika kawai dan ya fito a azkaru kawai dan ya yi usuli sai ya dinga furta kalmomi inda cinnaka za ta cije shi zai ji zafin wannan cinnaka to saboda haka ne irin waɗannan batutuwa da suke kasancewa a ce in hakika in kasiya wasu ba sa sallah ba sa azumi su yi zina su ce hidima suke yi su sha giya su zo su ce sun sha ma'u sun sha ruwa su ɗau dukiyar musulmi su ce hariya cewa dukiyar su ne komai na Allah na su ne komai na Allah na su ne komai ɗaya ne abin da ake batu a farkon awwal ko hadara hadara su jami'i ake batu to wa'annan ba a ma batun musulunci cewa su musulmi ne ba a batun balle a zo da su su tijaniyawa ne hau ko a zo a ce ba su ko sun yi rusuli hau ko kuma sun yi idraki hakika da abin da ya kamata ba shi ne bai jima ba a gudu muka yi basu cewa duk wanda yake da'awar idraki abin da ake ce ma hakika ya zo nan ina da tambayoyi guda uku uku kawai zan masa tambayoyi na ce ina da irin wannan tambayoyin guda saba'in da bakwai amma uku zan masa a cikin uku kuma ba duka nake so ya ansa ba idan ya ansa ɗaya daga ciki kawai to zan yarda ya yi itirafin hakika tambaya ta farko na ce me yasa baban shi ya riga shi zuwa duniya ma'ana me yasa Allah ga Buhari ya aka haifi ma shi shi gabanin a haifi kenan a zaga galiwa ya zama to mahaifinsa ne farko tukuna shi ya zama to na biyu sannan na biyu Allah subhanahu wataala kina cewa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin famtafiru mutawda a wata qira'a kenan a wata qira'a famtaqarru mutawda mutakar da mutauda wanda yana nan a wani tauri a wani tauri kuma baya ma'anar wannan ko ne muka buga misali a nemo wanda Allah ya kaddara mishi haihuwa amma yanzu ko aure bai yi ba ‘ya'yan da za a haifa masa a yanzu a ina aka ajiye su zai ba da an inda aka ajiye 'ya'yan wanda za a haife su a nan gaba a ina aka je aka ajiye sannan na uku na ce tsakanin kwai da kaza wanne aka fara halitta kwai aka halitta cikin kwai sai kaza ta fito auko kuma kaza aka halitta ta ta yi kwai wanne ne farko cikinsu a tambayoyin nan guda uku na ce ba duka tambayoyin da ke bukata a ansa ba ɗaya kawai daga ciki duk wanda ya zo ya ansa zan yadda ya yi idrakin hakika to saboda haka harkokin na tsarika ta tijaniya harkokin sufaye wallahi tallahi ya wuce duk yadda muke tsammani kuma duk wani makami da ake kalarwa ana kalarwa a tsantsan ibada a yau matasan mu hatta kalwa na kwana ɗaya kwana biyu uku na mabatun su shi yaushe ne kai da baka taba shiga kalwa ba ko da na kwana ɗaya na biyu uku baka taba shiga ba a ina ka san Allah eh sannan kalwa ba ana maganar kwana ɗaya biyu uku ba ana bukatar kalwa ka shiga kalwa na shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ba a ganka ba baka gani ba baka ci ba baka sha ba eh kai an aka bar halwa ibada normal wannan wanda ake bukata mu yi shi a zahiri ba cikin halwa ba ma ba ma yin sa eh na tilkini wanda da na tilkini ne ake zaman to wani wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu to da natin filin nan ma ba a san da natin fili ba kai a ajiye natin fili abubuwa wa babbun nan ma ba ma yin su daidai yanzu a nan in na ce wanda wanda kwana arba'in sallar jam'i a masallaci ko raka ɗaya ba ta bashi bai daga hannu ina ganin da zai daga hannu ba shi da yawa kwana arba'in tun sallah kamsu salawa a masallaci a jam'i bai barka ba ka daga hannu to ka gani ba na magana shekara ba fa ko shekara goma ko ashirin ba wanda magabatan iyayenmu za ka samu wanda ya shekara arba'in shuru sallar jam'i a masallaci ko so ɗaya raka a ta farko ma ba ta bar shi ba shekara arba'in da waɗanda suke shekara arba'in sama da arba'in suna yin sallar asuba da alwalarsu ta sallar isha ma'ana ba sa bacci da daddare sama da shekara arba'in da wanda yake saukan Qur'ani tattaye kullum da wanda yake saukan Qur'ani ɗaya da safe ɗaya da yamma da wanda ma yake saukan Qur'ani fulfulu kullum ko shida shida kullum ko takwas takwas kullum da ma wanda yake sa Qur'ani sukutun bakara zuwa nasi a raka'a guda da masu yin nafil fili raka ɗari uku kullum masu raka ɗari furfudu kullum akwai masu raka ɗari biyar biyar kullum akwai masu raka raka dubu ɗaya kullum akwai wani sufi wanda shi da abokinsa sai da suka yi raka dubu talatin rana guda ɗaya al'imam abu hanifa sai da ya saukan ƙur'ani dubu saba'in a rayuwarsa da ya rashin lafiya gabanin ya rasu sai da ya saukan ƙur'ani dubu bakwai yana kwance bayi da lafiya ya saukan ƙur'ani dubu bakwai a irin wannan ibadun ne ake zama walili da irin wannan ibadun ne za a zo a tadar da makamai da ake magana a kai amma da zalar ka je ka yi azkaru na kwanaki uku an maka wasu tambayoyi kaza kaza kaza ne ai kaza ka shi kenan ka fito ka yi suni magana ya kare ka yi idrakin hakika eh in haka ne inda haka za a yi idrakin hakika dan ne iyayen mu suka shiga sarwa shekara kusan ashirin maulan mu shek muhammad ibrima kakan shekara kusan ashirin ne cikin kalwa wanda yake tabbatacce kuma a rayuwarsa ne da ya yi saukar ƙurani dubu talatin shi ma eh shahararren salatinsa na na ƴaƴan hatsi ko ƙwayar hatsi ko waken na shahararren abu ne kuma he da muka je gurin Sheikh Mada Abubakar Bakula ta ne ziyara a yake ce mini kakanku da kunne na ina nan a zaune yake gaya wa Sheikh Malam Sani Kafanga cewa ya shiga kalwa ya yi jauharatul kamal miliyan goma. Da ya yi jauharatul kamal miliyan goma sai aka ɗauke wannan duniyar gaba ɗaya gabar da yamma ku da arewa ko ina in ya waiwaya nan ba ku yake da sai da ya nemi lutufin Allah ya nemi alfarma abin Allah aka dauke lokacin mafudin aka dawo da wannan sai yace wannan ba jita jita bane a gaba na yake gaya wa shirman sani ka fanga shi eh to da irin wannan munajati da irin wannan ibada ne suka bi suka samu ilimin da muka yi batu a kansa a baya da irin wannan ibada ne suka zo suka so rubuta jihad littafin da duk duniya ba taɓa wanda ba littafi irinsa ba amma a yau kai baki ja ne wannan shehi malami naka ne na hannun damun kai na kusa da kai ne wataƙila ma kana da hotonsa kana kallonsa kullum amma a ce salatul fati dubu goma sha biyu ma ba ka iya yi eh wanda maulan shehu ibrahim ya yake cewa duk wanda baya iya salatul fati dubu goma sha biyu kullum da daddare ya fushi a sahuna ba na tare da shi ba zai iya tafiya tare da ni ba shi sanin ya wadata ya wadata ka ɗauki hoto ka manta ni sai kana yawo ya wadata shi ke saboda haka a gaskiya matasa dole ne sake shi dawo karatu da ilimi dawo wannan layi wannan hanya wanda muka tsinci iyayen mu a kai mu dawo kan wannan da wannan da za mu shirya domin haka nan kar a bar ba wani fage kowanne fage na ilimi na bokon da na arabiyyar ya kasance muna da shi muna da duk abin da muke bukata a zawoyin gaba daya to za mu saka isa a nan duk da masaiji ta yana cewa wato wai mawdu'ai ne bayan daban-daban wanda da Allah ba muke mawdu'i ɗaya ko biyu ba muka yi daga ciki wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah bayani ne wanda baya fita kamar yadda yake wani tsarin bayani ya ta duniya ce za mu dole assalamu alaikum mana ba mu